shi waɗannan duka za su karɓi ɗari gani to shi kuma wannan da mu gaba ɗaya za a yi mana ta jiki yawa da wannan
ta ganin kasancewa waɗanda za su karbi tarikan suna da yawa to ya kamata a ɗanyi bayani a takaice kowa ya ji akan fadalar wannan tarika da kuma sharuɗan wannan tarika domin Allah subhanahu wata'ala wanda ya nufi shi da alkhairi ne kadai zai sa shi cikin wannan da'ira ta fadara abinda ake ce ma da'iratul fadli kenan wanda har maulan mu shehu Ibrahim ya sai ke cewa nasihati lakum aya ikhwani faltumsiku tariqata tijani yake cewa ba ni da wata nasiha wanda zan iya yi muku fiye da in ce ku yi riko da tarika ta tijaniya yake cewa tarika mahadin fadli wa ridwani usisa bi sunnati wal qur'an tarika ta tijaniya tarika ce ta tsantsar tsantsar fadala tsantsar fadala haka ce fadala shine akwai wanda in yayi lada in yayi aiki za ba shi lada normal shine man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha kai aiki daya a baka lada goma akwai wanda kuma in yayi aikin lada za a mishi iyaka amma iyakan ne yawa shine wanda Allah yake magana man zalladhi yukridu Allah qardan hasanan fayudaifuhu lahu adafan kathira ko kuma masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin yatuhabba wanda ana kaddara wannan lada in kai aikin lada kwaya daya sai a baka lada 700 sannan Allah yake wallahu yudha'ifu liman yasha wanda niyyarsa ta yi kyau daga cikin ire-iren wayannan to Allah zai rubanya musu lada din zuwa mai adadi mai yawa wanda ba faɗi adadin ba saboda yawansa to haka ce da'iratul fadli to Allah subhanahu wata'ala zai dauki kyautan da ya wuce aikin ka ya baka kyautan da ya wuce aikin ka ya baka to irin wannan ladan ne shine ladan duk wanda ya karbi tarika ta tijaniya shine tarika mahadil fadli din kenan sai ce war ridwani sannan kuma tarika ta samun yardan Allah a yau idan ka shiga cikin dariƙa ta tijaniya zaka yi istighfari zaka yi wa annabi salati zaka yawaita zikiri to din ne wayannan ayyuka guda uku kuma Allah subhanahu wataala to zai yarda da shi shi yasa shi yace tariqa mahadil fadli sai yace war ridwani ai tariqa mahadil fadli wa tariqa mahadir ridwani tariqa ta tsantsar fadala kuma tsantsar yardar samun yardar Allah subhanahu ta'ala kuma shehi ya kalubalanci duk waɗanda suke cewa tarika bid'a ce sai ya ce usisa bi sunnati wal qur'ani wannan tarika ta tijaniya a asasata da sunna ta ma'aiki hadisi ma'aiki wal qur'ani da kuma qur'ani domin ku tabbatar da wannan abin da maulan shi Ibrahim ya ya faɗa bari ku ji wannan tarika ta tijaniya farkonta a'udhu billahi minash shaitanir rajim farkonta abu na biyu bismillahir rahmanir rahim abu na uku alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتيا كنا a'udhu billahi minash shaitanir rajim neman tsari daga shaitan a qur'ani yake Allah ne yake fa iza qara'ata alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan zaka yi karatun qur'ani ka nemi tsari a wajen Allah daga shaitan ar-rajim wanda aka jeho shi aka jeho shi daga rahamar Allah zuwa la'antar Allah kaga qur'ani ne yace ka nemi tsari a wajen Allah sai kuma bismillahir rahmanir rahim farkon Qur'ani ma bismillahir rahmanir rahim ne farkon Qur'ani farkon kowace sura kuma sahaba sahabbai sun rubuta bismillahir rahmanir rahim sannan a cikin suratul namli akwai bismillahir rahmanir rahim innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim wasu suna cewa bismillahir rahmanir rahim na cikin fatiyan ma to qur'ani ne da fatiyar aka sauke aka sauke ta tare da ita sannan kuma mamaki alayhi salatu wassalam yana cewa duk wani lamarin da zaka fara ba tare da bismillahi ba mai yankakken albarka ne Allah zai kwashe mishi albarka sannan kuma fatiha kuma Allah subhanahu wataala saboda girman fatiha Allah subhanahu wataala ya kira fatiha din da qur'ani fatihar ita ce ma qur'ani gaba daya walqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim wal qur'anal azim din suna ne daga cikin sunayen suratul fatiha kamar da zaka ce suratul fatiha kace ummul qur'an kace ummul kitab sannan daga cikin sunayen su alwasiya akwai alwaqiya sannan daga cikin sunayen suratul fatiha din alqur'anul azim kamar da maiki alayhi salatu wassalam yace alhajj arafa arfa hawa arfa din shine haji duk da akwai wasu rukunai na haji daban haka Allah yace fatiha din ita ce ma qur'ani gaba daya to saboda haka a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ga bismillah sai ga fatiha wanda wannan duk gaba dayan sun kuma ka hada su karatun qur'ani ne karatun qur'ani ke shi kuma karatun qur'ani a qur'ani Allah subhanahu ta'ala yake cewa innal ladzina yatluna kitaballahi wa qa wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tafur waɗanda suke karatun Qur'ani suka tsaye da sallah suna bada abin da Allah ya arzuta musu na arziki sirrin wa alaniya suna zaton wata tijara marar wata kasuwanci marar faduwa a wajen Allah subhanahu wataala wannan fadalar wanda yake karanta Qur'ani ma'aiki alayhi salatu wassalam cikin sahih bukhari yana cewa الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة duk wanda yake karatun Qur'ani ya kware da karatun Qur'ani yana tare da mala'ikun da ake kiran su kiramin barara safaratin kiram bi aidi safara kiramin barara dinnan wayannan mala'ikun to shi yana tare da su saboda haka idan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ka karanta Fatiha me ka karanta Qur'ani ka karanta to qur'anin ga fadalarsa alladina innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata almahiru bil qur'an ma ma safarat al kiram al barara ga aya ga hadisi na karatun qur'ani sannan sai ka zo ka shiga astaghfirullah astaghfirullah din nan ba ana magana akan wai masu zunubi ba annabawa marasa zunubai ma to Allah ya umarce su da su yi istighfari saboda a hadarar Allah din saboda girman hadarar Allah a hadarar Allah din kowa ne zunubi ne sai dai zunubin ne kala kala zunubin wani wani ya same shi ya zama waliyi abinda wani zai aikata a ce ya aikata zunubi in wani ne ya aikata kuma shi kuma ya zama waliyi saboda yanayin abin da ake ce ma ake cewa ake cewa hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabina wayanda ake ce musu al-abrar in suka yi ayyuka kyawawa waɗanda suke ji da suke ji da su to aka dauki wayannan ayyuka kyawawa waɗanda ake ji da su idan al-muqarrabuna suka ga wannan ayyuka za su yi wannan zunubai ne wayannan ayi kurakurai ne to domin haka a hadarar Allah din kowa mai aikata zunubi ne domin girman istighfari da girman hadarar Allah dole ne kowanne kowanne mutum yayi istighfari idan baka aikata zunubi ma kasancewar kana nan din zunubi ne samuwarka ashe kana nan a cikin duniya ma zunubi ne shi gaɓoɓinka gaba ɗaya gaba gaba idanunka zunubi ne hancinka zunubi ne bakinka zunubi ne harshenka zunubi ne hannayenka zunubi ne cikinka zunubi ne zuciyarka zunubi ne ko inanka kai ɗin zunubai ne aka harhaɗa gaɓoɓi daban-daban zunubai aka mayar da kai ɗan adam to saboda haka to annabawa tun daga kan annabi adamu alaihi salatu ya gaya mana قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حواء da annabi Adamu suka yi istighfari wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi Adamu yayi istighfari Hawwa ta yi istighfari sannan aka gangaro kan annabi Nuhu alayhi salatu wassalam annabi Nuhu alayhi salatu wassalam yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara annabi Nuhu kenan yace na cewa al'umma ta ku nemi gafara a wajen ubangijinku innahu kana ghafara kaga addinin annabi nuhu alaihi salatu wasalam akwai neman gafara haka aka gangaro sauran annabawa annabi hudu alaihi salatu wasalam Allah da yace waila adin akahum huda qala ya qaumi bima lakum min ilahin ghairu har zuwa inda yake cewa wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi annabi hudu kenan النبي صالح ما وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه هكذا كان النبي شعيب شيما استغفاري yace wa al'ummansa wastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud aka zo kan annabi yakubu da ƴaƴansa annabi ƴaƴan annabi yakubu suka ce suka ce wa babansu qalu ya ba nastaghfir lana dhunubana babanmu ka nema mana gafaran zunubanmu a wajen Allah shi kuma ya annabi yakubu din sai yace qala sawfa astaghfiru lakum rabbi kaga yayansa annabawa sun yi istighfari shi annabi yakubu kansa yace sawfa astaghfiru lakum rabbi shi kuma haka nan aka zo kan wa aka zo kan annabi Musa annabi Musa da annabi haruna annabi musa ya ce rabbi gfirli wa li akhi rabbi gfirli wa li akhi wa anta wa anta arhamur rahimin rabbi gfirli wa li akhi annabi musa ya ce ka gafarta mini ka gafarta wa dan uwana annabi musa yayi istighfari shi ma haka zo har kan annabi ibrahim وما كان استغفار إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه أو نقول كما سوف سأستغفر لك ربي النبي إبراهيم يشي دبابن شي سأستغفر لك ربي أو نقول هيك شيوا واغفر لأبي إنه كان من الضالين وأن استغفاري لنا النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام har aka zo kan ma'aiki alayhi salatu wassalam kan kanshi Allah yace idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba annabi ake gaya wa kai ni gafara a wajen ubangiji bai tsaya kan annabin kadai ba annabin shi ma ya umarci al'ummarsa duniya gaba daya su yi istighfari in kaga dama ka karanta bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أحكمت آياته ثم فصل من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتئكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وأن استغفروا ربكم دنا ma'aiki ne aka gaya masa aka ce ya gaya wa al'ummarsa ta duniya gaba ɗaya su nemi gafara a wajen ubangijinsu ma'ana su yi istighfari haka sahabbansa da ke babu halittu a wannan al'umma waɗanda suka fi sahabban manzon Allah sai Allah yake gaya mana halayensu yake cewa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfiruna su sahabban manzo baccin su cikin dare kaɗan ne lokacin sahur kuma suna yin istighfari sahabban manzo kenan daga cikin halayensu wa bil ashari hum yastaghfirun Allah mai yake magana bayin Allah waliyai daga cikin makaman da ake riska a ce ka kai wani makami akwai yawaita yin istighfari in kana yawaita yin istighfari sai a kai ka a daura ka kan wani matsayi na kusanci da Allah kusanci da ma'aiki shine Allah yake as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina sai yace wal mustaghfirina bil ashar to wannan shine fa istighfari a cikin Qur'ani tun daga kan Annabi Adamu har zuwa kan ma'aiki zuwa sahabbansa zuwa waliyan wannan al'umma gaba daya ba wanda ya bar istighfari babu annabin da ba a ce ya gaya wa al'ummarsa su yi istighfari ba a hadisan manzo kawa ma'aiki alaihi salatu wasallam yake cewa ya ayyuhan nasu tubu ila allahi wastaghfiruhu wa inni la astaghfiru allaha wa tubu ilayhi kulli yawmin 70 marra a wata riwaya fi kulli yawmin aksara min 70 marra a wata riwaya fi kulli yawmin 100 marra mayaki yace mutane mutane fa ku dinga tuba zuwa ga Allah kuna neman gafara ni da bani da zunubi ma kullum ina istighfari ina tuba so 70 a wata riwaya so fiye da 70 a wata riwaya so 100 shine malamai suka ce riwaya da tazo cewa so saba'in ita ce farko ma'aiki da farko yana yin istighfari saba'in saba'in sai ya dawo ya ƙara yake yin ɗari ɗari kaga ɗari ya fi saba'in ba to sai zo ya ƙara yake yin istighfarin da Allah ne kaɗai ya san adadinsa saboda haka ce aksara min saba'ina fiye da saba'in abin da aka ce fiye da saba'in miliyan ɗaya ma fiye da saba'in ne ai dubu goma ma fiye da saba'in ne dubu ashirin ma fiye da saba'in ne ai yake yin istighfari madar adadi kawai wanda Allah ne kadai ya san adadin da yake yi to shine kaga wannan shine istighfarin da aka gina gina tsareka ta tijaniya bayan karanta auzu da bismillah da fatiha sannan aka zo ne aka zo salatin annabi salatin annabin nan ko salatul fatihi ne ko ko wata siga ce daban duk salatin da aka samu salli a ciki ya zama salati inda ka ce salli ala muhammad an samu salli an samu ala muhammad ko babu wa salli ma shikenan ya zama salati ko ma wace irin salati ne kuma girman harkan salati wannan ba shi an gaya muku ba saboda kana karanta qur'ani daga bakara har nasi ba inda zaka ga an ce Allah ga ibadar da yake yi ba ka ga an ce Allah yana sallah ko yana azumi ko yana zakka ba ba ka gani ba amma gude Allah aka faɗi abin da Allah yake yi shine Allah yake inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati Allah da kansa yana wa annabi salati mala'iku suna yi wa annabi salati anan tukuna aka ce ku ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani sallu alaihi wa sallimu taslima to wannan abu da girma yake abinda Allah ma yana wa annabin sa salati kai kuma a ce kai wa annabi salati bid'a ce in me fadan yana da tabin hankali kai ma kana da tabin hankali ne eh Allah da kanshi yana wa annabi salati mala'iku suna yi wa annabi salati kuma Allah ya ce to abinda ni ma ina yi mala'iku na suna yi ku kuma fa zama bai same ku ba saboda haka ku kama yin wannan abu ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai wani zai ce ma ka bar wannan abin da Allah yake ka bar wannan abin da malaiku suke kai ma kar kai wa annabi salati salati wa annabi bid'a ce to shine fadan yi bai da hankali kai ma baka da hankali ne kai ne sauraron ba abin da ya kai salatin annabi daraja a cikin ibadu gaba daya saboda babu wata ibada da aka zo aka ce muku Allah yana yin ta banda salati ko akwai babu ginshiki na gaba na fulu bayan karatun qur'ani bayan istighfari bayan salati sai haidala la ilaha illallah ginshiki na fudu na a tarika ta tijaniya wannan ginshiki ta fudu la ilaha illallah kuwa akwai a qur'ani fa'lam annahu la ilaha illallah واستغفر لذنبك إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أتكين قرآن يكي ونا لا إله إلا الله ولا ريق داجو akwai kuma la ilaha illa anta shi ma la ilaha illa Allah ne da wani salo daban a gu daya a cikin Qur'ani akwai la ilaha illa ana a wurare guda hudu a cikin Qur'ani akwai la ilaha illa huwa a wurare 30 da wani a cikin Qur'ani wannan abu ne za ce ku ajiye kar ku fada kuma duk inda kuka ji an ce ku yi zikiri ya yi walladina amanu zukurullaha zikiran kafira farkon zikiri shine la ilaha illallah Allah ya ce kai nusabbihaka kafira wa nadhkuraka kafira wa zkurullaha katiran la'allakum tuflihun wa zakirina Allah kaseeran wa zakirati duk inda aka zo aka ce kai zikiri da yawa to farkon zikiri la ilaha illallah tukunan sauran abubuwa za su shigo ar-rahman zikiri ne ar-rahim zikiri ne in ka kama sunan Allah kowanne irin suna kai zikiri in kai la haula kai zikiri in kai hasbunallahu kai zikiri in kai bismillah kai zikiri in ka karanta qur'ani kai zikiri sauran abubuwa suke biyowa baya amma asalin zikiri ne la ilaha illallah wanda fadar la ilaha illallah girman la ilaha illallah din ba a iya fadansa saboda abu ne da yake jan duniya yake jan sammai bakwai da kasai bakwai gaba daya kamar yadda yazo a cikin hadisin musnadin Imam Ahmad a hadisin Ibn Hibban yazo sannan ginshiki na biyar a tarika ta tijaniya shine tasbihi in ka gama wayannan abubuwan gaba daya ka karanta uzu ka karanta bismillah ka karanta fatiha kai istighfari kai salati kai kai haila la la ilaha illallah karshe sai ka karasa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai ka ce subhana rabbika subhana rabbika din shine tasbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sai ka shafa to wayanna abubuwa karatun qur'ani istighfari salatin annabi zikiri hailada sannan kuma tasbihi abubuwa guda biyar dinnan su suka hadu suka zamanto tarika ta tijaniya idan kuma mutum ya ce muku dan me za ku kira karatun qur'ani ko istighfari ko salati ko haidala ko tasbihi ku kira su da suna na tarika tijaniya to wanda ya muku wannan tambaya abin da za ku tambaye shi ko kuma dan me kuka kira kungiyar ku da izalatul bid'ati wa iqamatus sunna dan me kuka aina kuka samu wannan suna ku ku sawa abinda kuke so suna sannan kuma mutane ba za su sawa abinda suke so suna ba ka taba gani abinda bai da suna eh in ba a ce tijaniya ba da wanne abu za a gane duk duniya ba abin da bayi da suna duk nan duk da yawan muna zaune akwai mutum da bayi da suna anguwan nan bayi da suna garin nan bayi da suna wannan kwamfuta ne yasa aka ce masa kwamfuta duk duniya baka isa ka nuna abin da bayi da suna ba in ka ga wani abu bayi da suna ba bayi da suna bane kai ne baka san sunansa ba saboda haka kwata-kwata ba zai taɓa yiwuwa a samu abin da bayi da suna ba kuma wannan suna ana sa shi domin domin a mayyaze shi a bambanta shi da wani abu daban a nan duk da yawanmu da sunayenmu za a bambanta mu wannan shine wane fita wannan shine wane fita wannan shine wane fita daddai da dan za a fayyace mu da me da suna to inda ba sai a tijaniya ba so kuke so kuke yan shi'a su je su yi abu ko yan izala su je su yi abu a ce tijaniya ne suka yi ta yin da za ku san dole ne abu din a sa masa suna kenan saboda idan ba a sa suna ba misali cikin garin na akwai yan izala cikin garin na akwai yan shiya cikin garin na akwai yan tijaniya to idan tijaniyan ba su da suna yan shiya za su je su yi abu a zuwa kama yan tijaniya yan izala su yi abu a zuwa kama yan tijaniya amma tun da suna da suna ai wannan aiki ba yan tijaniya ba ne suka yi yan shiya ne suka yi sai a je a kama yan shiya ko ba haka ba to saboda haka duk ɗan izalan da zai zo ya ce muku dan me aka kira wayannan ayyuka na ibada da sunan tijaniya ku ce ko kuma dan me dan me kuka kira kungiyar ku da wannan suna in sun ce akwai wannan suna na tijaniya a cikin qur'ani ku ce to akwai sunan izalatul bid'a a cikin qur'ani eh to wannan lamarin haka yake tafiya to wayannan abubuwan su ne tarika ta tijaniya yadda ake yi akwai lazimi akwai wazifa sannan akwai zikirin juma'a lazimi in ka karanta a'udhu da bismillah da fatiha zaka yi astaghfirullah astaghfirullah dari sai kai salati kowace lafazi kowace siga da ka iya kai dari sannan kuma sai ka zo kai la ilaha illallah dari to istighfari ɗari salati ɗari la ilaha ɗari za ka yi da safe za ka yi da yamma kuma kai kadai za ka yi dalilin yin sa kai kadai Allah ya ce wazkur rabbaka fi nafsika تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ya kasance akwai zikirin da kai kadai kake zama kake yi kake ganawa da ubangijinka shine lazimi kenan sannan wazifa zaka yi in kai a'uzu da bismillah da kuma da fatiha sai ka zo kai astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum qayyum kafa 30 sai kai salatul fatiha kafa 50 sai kai jawharatu sai kai jawharatul sai kai alhaylala kafa 100 sai ka zo jawharatul kamal kafa 12 amma idan baka haddace jawharatul kamal ba shine zaka zo a maimakon su zaka yi salatul fatiha kafa 20 kun ga duk dai maganan da muke ana magana akan fatiha istighfari salati haidala tasbih in ka gama sai ka ce subhana rabbi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sai kai fatiha zikirin juma'a kuma in aka zo aka zauna za a karanta a'udhu da bismillah da fatiha aka karanta sai ayi istighfari kafa uku sai ayi salatul fati kafa uku sai a ci gaba da la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah har rana ta fadi in rana ta fadi aka yi kiran sallan magruba ranar juma'a sai a yanke a ce inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai a shafa sai a shafa wasu kuma in suka yi la ilaha illallah din aka yi shi dewa aka zo dab da rufe zikirin to sai a sauya la ilaha illallah din sai a dawo Allah Allah Allah Allah Allah Allah in lokaci yayi sai a yanke ayi salatul fati istighfari uku salatul fati uku sai a ce inna allaha wa malaikatahu sai a rike wannan shine zikirin juma'a yadda ake kenan ga lazimi ga wazifa ga kuma zikirin juma'a idan kana yin wayannan abubuwan nan guda uku nan shi lazimi yadda muka fada zikiri ne kai kadai kamar yadda Allah ya ce wuzkur rabbaka kai kadai ka zauna kai banci ka umbaci ubangijinka shi kuma wannan zikirin juma'a da wazifa za ku taru ku yi sai dai in kana da uzuri ko baka samu wanda za ku yi tare ba ko a bulaguro za ka iya yi kai kadai dalilin kuma yin zikiri a taru mutane da yawa su yi ya zo cikin hadisin abu huraira cikin sayyid bukhari a hadisul kudusi manzo ya rawaito a wajen ubangijinsa ubangiji yake cewa man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin khairin minhu ko khairin min mala'ihi wanda ya ya, ya ambace ni ni shi kadai zan ambace shi ni kadai wanda kuma ya ambace ni cikin jama'a wannan shine wazifa da zikirin juma'a kenan ni kuma zan ambace ni cikin jama'an da suka fi jama'arsa kaga wannan hadisi ne sahihi a sahihul bukhari haka a qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ka tsare kanka tare da waɗanda suke ambaton ubangijin su safe da yamma kaga wannan yana nuna ka shiga cikin wasu ku yi zikirin tare ka tsare kanka ka ajiye kanka cikin waɗanda suke ambaton ubangijinsu safe da yamma ka shiga cikin su kuyi zikirin tare kaga dalili ne na za a iya yin jami'i a yi zikiri kenan sannan kuma dalilin bayyana shi a cikin wazifa da kuma zikirin juma'a saboda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya zo cikin sahihul bukhari da sahihu muslim daga hadisi abdullahi bin abbas yake cewa إن رفع الصوت بالذكر بعد انصراف الناس من الصلاة من الصلوات المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجا مريا الذكر بايا أن قام صلى وني أشان ذاك جاء لا إله إلا الله وني أشان ذاك جاء سبحان الله وني أشان أنا الحمد لله وني أشان ذاك جاء الله أكبر har Abdullahi bin Abbas yake cewa da haka nake gane cewa an gama sallah a masallacin manzon Allah yana na cikin sahih Bukhari yana na cikin sahih Muslim ka gani shine dagabiya ai zikiri kenan ga dalilin sa a cikin Qur'ani kuma Allah yake cewa wazkurullaha ka zikri kuma ka zikri kuma abaku aw ashadda zikra ku ambaci Allah kamar yadda kuke ambaton iyayenku in za ka ambaci iyayenka ai a bayyane kake ambatansa a bayyane kake ambatansa har Allah ya ce au ashadda zikra kama kara boli ka kara boli in za ka yi zikiri ka kara muryar ka fiye da muryar ambaton iyayenka shi ne au ashadda zikra kenan to saboda haka a cikin dariƙa ta tijaniya babu wani abu wanda ba sunna bane ba hadisi bane babu wani abin da wanda ba qur'ani bane shi yasa shi Ibrahim Maulam Allah ya kara mishi yadda yace usisa bi sunnati wal qur'ani kenan daga cikin sharuɗan wannan tarika kuwa shine in ka karba ba za ka bari ba kun san me dalilin wannan saboda alkawari kai wa Allah cewa zan yi wannan hidima tsawon rayuwana to alkawari in kai wa abokinka ma in ka warware sunanka ya zama munafiki ayatul munafiki eh salas da yazo a cikin hadisi iza iza a cikin yace iza wa'ada akhlafa in ya alkawari zai saba daga cikin alamomin munafiki to in har kai wa abokinka ka saba alkawari ka zama munafiki in ka dauka wa Allah kuma alkawari ka saba kuma fir'auna zaka zama ko amana lamarin ya fi garbuka ce ma ka zama munafiki yayi tunda abokinka ne ka saba masa alkawari zaka zama munafiki in kuma Allah ka saba masa alkawari ko sai dai ka zama Firauna ko Hamana ko Karuna to wannan ne saboda hakan ya kace in ka dauki wannan lazimi wurdin dare ka tijaniya ba za ka bari ba saboda kafin ka karba ba wajibi bane a kanka kuma kafin a karba ba ce wanda bai karba ba shi ba musulmi bane ko ba zai shiga aljanna ba ba wanda ya fada ba cikin littafin da aka fada cewa kai amma wanda ya karba kuma ya bi wanda bai karba ba wannan kuma din mai hankali ya sani saboda wanda ya karba ba yana la ilaha illallah ba yanzu idan na tashi na ce la ilaha illallah na faɗi kafa daya ba za rubuta mu lada ba ku da ba ku faɗa ba ni da ku he mu zaman to daya to wanda ya ce la ilaha illallah kafa daya ma da wanda bai faɗa ba ba za su zaman to daya ba balle wanda yake dari da safi dari da yamma da wanda baya yi kuma su zaman to daya to dan wannan ne aka ce idan ka shiga ko in ka karba to ba za ka bari ba saboda ba za ka saba alƙawarin Allah ba Allah yana cewa yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira yana yaban wanda in suka yi wa Allah alƙawari suna cikawa ko au nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lamu ko fa man sha'a takhadha ila rabbihi sabila sannan nabiyinsa zaka bi dokokin shari'ar musulunci dokokin shari'ar musuluncin nan kala uku ne wajibi zaka aikata sai aka buga ma misalin wajibi da zaka kula da sallah cikin jami'i da sharuɗanta da kuma rukunanta sannan zaka bar haramun aka buga maka misali da ba za ka sha taba ba saboda abubuwa haramtattu taba shine ne dan sauki sauki saboda an yi sabani akai to ko da taba ne ba za ka sha ba kai kaga maganan wani zina ko ƙarya ko saba alƙawarin amana duk babu su kenan tunda taban da bai kai su ba maharamci aka ce shi ma ba za ka sha ba sannan bangaren haƙƙin ɗan adam aka ce to za ka yi biyayya ga iyayenka saboda a haƙƙin ɗan adam ba haƙƙin da ya kai girma irin haƙƙin haƙƙin haƙƙin iyaye to saboda haka abu guda uku nan ne dama a shari'a gaba ɗaya wajibi misalin sa sallah haramun misalin sa kabar karkasha ta ba haƙoƙin mutane misalinsa su ne haƙƙin iyaye kaga kenan haƙƙin haƙoƙin haƙƙin makwabcinka haƙƙin ɗan uwanka haƙƙin ƴaƴanka haƙƙin matanka duk zaka kula da su sannan kuma wannan ɗarika ba za ka haɗa ta da wata ɗarika daban ba ku fahimci wannan magana sosai wasu suna dagula wannan lamari akwai bambanci in ce muku wannan ɗarika ba za ka haɗa ta da ba za ka hada ta da wata tsarika ba da kuma ce wannan tsarika ba za ka hada ta da wani zikiri ko wani wurdi ba abin da ake nufi wannan tsarikar ba za ka hada ta da wata tsarika ba misali akwai wurdin tsarika ta kadiriya ko na shikabandiya ko shaziliya suna nan diyawa dukkansu kuma gaskiya ne dukkansu daga qur'ani da hadisi aka cire amma wannan tarikar da zaka karba in ka karba to ba zai yi ka dau karbo wata tarika kuma ka hada su ba amma in zikiri ne ba tarika ba bambancin zikiri da tarika shi tarika ana zikiri ne wanda aka karbo a gumin Allah shi kuma zikiri haka zikiri ne wanda wanda aka same shi a dalili shine zikiri haka to saboda haka in wurdi ne haka wanda ba a kirayi da sunan tarika ba na kowanne waliyi irin su saifi da makamantansu ko hizbun nasri da makamantansu gaba ɗaya za ka iya ɗauka ka karanta su hizbul bahari za ka karanta saboda wurdi ne ba tarika ba amma in tarika ce ba za ka ɗata wata tarika ba sannan kuma ba za ka je ka yi roƙo a gun wani waliyin da ba waliyin tarika ta tijaniya ba ne ma'anar roƙo ka je gunsa saboda ya kare ka da wani sirri ko wani fahami dalilin wannan kuwa shine kai din an riga an baka komai a shar'ance kuma duk abin da kake da shi ka je ka roƙa kuma bayi da kyau yanzu ni ne ina da dubu goma aljihuna na je yana bara ana ban naira ɗari naira biyar naira hamsin naira biyar naira goma ashir ana bani shari'a bai amince da wannan ba to shi dan dare ka tijaniya ya samu duk wani sirru ya samu duk wani fadala ya samu kowanne wurdi ta hannun maulan mushi ahmad tijani wanda manzo Allah ya bashi saboda haka idan ya je yana roƙon wani sirru kuma yana neman wata fadala a gun wasu waliyai to a wannan lokaci ya nuna rashin godiyansa da abin da aka bashi na fatala ne saboda haka amma in ziyara ne wanda ba ka je ka nemi wani abu ba to a wannan lokaci za ka iya ziyaran kowanne wali shi yasa za ka ga tarihi maulan mushari ibrahim iyas za ka ji an ce ya je ya ziyarci shi usman dan fodiyo ko za ka ji ya je ya ziyarci shi abdulkadir a iraq ko ya je ya haka nan dai ziyara diyawa za ka ga yayi amma wannan ziyara ziyara ne da idan ka je za ka yi wannan waliyin addu'a amma ba za ka yi tawassuli da shi ka nemi komai a wajensa ba an gane ai to sannan wayannan su ne muhimman sharuɗan da duk wanda ya karbi wannan tarika ta tijaniya to yake da shi fadalan wannan tarika a gurguje ko ba gaya maka ba ka san darajar fatiha in ka karanta ka san dadin da za a rubuta maka a fatiha ka san darajar istighfari kana nema wa kanka ne gafara Allah ya kankare zunubanka ka zamo tas ka zaman to kan kana tafiya bayan kaza baka da zunubi salatin annabi da zuma mun fadi fadalansa daga cikin fadalansa Allah da kansa ma yana yi daga cikin fadalansa salati in ka rubuta salati in kai salati ka fi karfin a baka lada salati za a ma kai ma shi yasa hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yace man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara haka yace bai ce man salla alayya salatan wahidatan falahu ajru kaza ba bai ce yana da lada kaza ba in kai salati ka fi karfin a baka lada kai ma salati za ma kuma wanda zai ma wannan salatin Allah ne salatin Allah ɗaya rag da zai yi ya fi ibadun mutanen duniyan nan da halittun duniyan nan gaba ɗaya yawa saboda salati ɗayan na Allah ne ibadun kuma na halittunsa ne to saboda haka wannan fadala baya iya misaltuwa baya iya misaltuwa balle a zo fadalan la ilaha illallah wanda da zo muka yi magana akai to domin haka ne da ake cewa a littattafan dariƙa ta tijaniya duk wanda ya rike dariƙa ta tijaniya ya mutu bai bari ba to zai shiga aljanna wannan ba magana ne wanda shi a matijani ba ne ya faɗa ba shi ne ya faɗa ba hadisai ne birjit cikin sayyid bukhari da sayyid muslim wanda sanin kowa ne ma yake alaihi salatu wasallam yana cewa man kala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna shi kuma me tariqa tijaniya abinda yake yawan yin sa a rayuwarsa la ilaha illallah ne yawancin mutane suna mutuwa ne da furta abin da suka fi yawan yi a rayuwarsu domin haka ba za ka samu dan dare ka tijaniya ya zo mutuwa ana lakkana mishi la ilaha illallah ya kasa faɗa ba kamar da wani likita a Sokoto ya ba da wannan shaida ya ce aka kawo marasa lafiya yan dareka in za su mutu duk suna faɗan la ilaha illallah aka kawo musu marasa lafiya yan izala za a lakkana musu ana kullawa ana faɗa ma ba za su iya faɗa ba har za su mutu wannan kada ya aiki fadala to saboda haka wannan zamu takaita lokacin sallar magruba yayi kowa yayi niyya zamu fatiha in muka yi wannan fatiha muka shafa kowa ya riga ya zaba tutan tarikati jami'a sauran karin bayani muna tare da malam duk wanda yake neman karin bayani ko yadda ake yi to malam zai kara mishi bayani akan wannan amin kowa ya niyya wanda za su karba su niyya sannan wanda za a musu tajiridi duk su niyya za mu karanta fatiha da salatu fati in muka shafa kowa ya riga ya karba kuma kowa an riga ya an mishi tajiridi tajiridi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أول وخاتم لما سبق الناس الحق بالله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Najeriya ya lura. Najeriya.